إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاحبه في الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فانها اعلى وصيه اوصلها الله تعالى الى عباده الاولين والاخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الأحبة في الله نحن في شهر عظيم شهر كثير ما يغفل عنه الناس ألا وهو شعر شعبان وهو شهر شعبان الشهر الذي يقع بين رجب ورمضان ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي خاص في شعبان ينبغي على المسلم أن يتعلمه ويقتدي ويهتدي به فيه قال تعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فماذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام فيه تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه وعن أم, وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله رواه الترمذي والنسائي وقد قال بعض العلماء أنه كان يصوم شعبان كله في بعض الأحيان ويصوم أكثره أحيانا أخرى والذي عليه جمهور العلماء أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم شعبان كله لكن كان يكثر فيه من الصيام جدا حتى لا يكاد يفطر منه إلا اليوم أو اليومين فيظن البعض من كثرة صيامه فيه أنه يصومه كاملا وقد نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري واختاره أيها الأحبة في الله إن في شهر شعبان ترفع الأعمال وتفتح, وتفتح أبواب الرحمة ويتقرب العبد إلى ربه بالصيام والطاعات فقد قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قلت يا رسول الله لما أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرف وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه الترمذي والنسائي فبين أن سبب ذلك أمران الأمر الأول أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فإذا كانت أعمالنا ترفع إلى الله في هذا الشهر فعلينا أيها الأحبة في الله أولا أن نكثر, أن نكثر من الطاعات والعبادات ونترك المعاصي والسيئات ثانيا أن نخلص في أعمالنا ونتقنها من كل شائبة تعيبها وتمنع من قبولها ثالثا أن نكثر الدعاء إلى الله والتضرع إليه ليتقبل منا ويعفو عنا الأمر الثاني أيها الأحبة في الله أنه شهر يغفل الناس فيه لأنه يقع بين شهر رجب الحرام ورمضان المبارك فرجب شهر حرام كانت تعظمه العرب قبل الإسلام ثم جاء الإسلام فأكد حرمته ولذلك يهتم الناس به ورمضان هو شهر الصيام وشهر القرآن وحال الناس في, في العبادة والطاعة والإقبال فيه مشهور ومعلوم فربما يغفل الناس عن شعبان فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في عبادة الله وقت غفلة الناس لأن للعبادة وقت الغفلة منافع كثيرة وفضائل عظيمة فمن ذلك أيها الأحبة في الله أولا الإفراد الانفراد بعبادة الله سبحانه وتعالى فيصوم المرء حين يفطر الناس ويقوم حين ينام الناس ويذكر حين يغفل الناس ويتصدق حين يبخل, يبخل الناس فإن العبادة عند انتشار الغفلة لها أثر كثير على النفس وأجر عظيم يناله العبد أيها الأحبة في الله ثانيا أنه أقرب للإخلاص لانشغال الناس عن رؤية عمله عن رؤية عمله بما هم فيه من الغفلة وهذا يكون أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وأدعى للقبول فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا ثالثا أنها أعظم أجرا رابعا أنه يدافع به البلاء أيها الأحبة في الله إن شهر شعبان لم يكن عند الصالحين شهر غفلة ولا كسل بل كان عندهم موسم الاستعداد والتزود لرمضان كانوا يعظمون شعبان ويكثرون فيه من الصيام ويقولون شعبان شهر القراء لأنهم كانوا يكثرون فيه من قراءة القرآن فيفتحون المصاحف ويطيلون, ويطيلون التلاوة ويربون أنفسهم على الخشوع قال بعض السلف طهروا قلوبكم في شعبان لتدخلوا رمضان وأنتم أطهار وقال أبو بكر البلخي شهر رجب شهر الغرس وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر الحصاد فمن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان أيها الأحبة في الله ومن مشهور قولهم لا رمضان لمن لا شعبان له ومعناه أنه لا ينتفع برمضان تمام الانتفاع إلا من استعد له في شعبان تمام الاستعداد أيها الأحبة في الله إن الصالحين كانوا ينظرون إلى شعبان على أنه جسر إلى رمضان فمن عبره بطاعة وصل إلى رمضان بقلب حي وكانوا يجتهدون في النوافل ويكثرون من الصدقات ويربون أنفسهم على الصبر ومجاهدة النفس وكانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبل منهم فهكذا كان خوفهم ورجاؤهم فاتقوا الله عباد الله واقتدوا بالصالحين واستعدوا لرمضان من الآن فإن السعيد من وقف لاغتنام الأوقات اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال وأصلح وأصلح قلوبنا وأعمالنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على man la nabiyya ba'da amma ba'd bayan haka 'yan uwa ina makaina wasici da ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki wanda wannan tsoron Allah wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi daga cikin manya-manyan nasihu ko mafi daukakan nasihu zuwa ga al'ummomin farko da kuma al'ummomi waɗanda suke na ƙarshe saboda Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'aninsa mai girma wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah maɗaukakin sarki yake cewa haƙiƙa tabbas mun yi wasiti ga wa'inda muka bai wa littafi wa'inda suke tun kafinku da kuma ku karan kanku mun musu wasici da mi sai Allah madaukakin sarki yace anittaqullah akan su kiyaye dokokin Allah su ji tsoron Allah kada su yi komi sai dan Allah su yi abinda Allah madaukakin sarki yace sannan su hanu da abinda Allah madaukakin sarki ya hane su da shi ƴan uwa masu girma mu sani cewa lalle mu muna cikin wani wata wanda yake mai girma wanda wannan watan ya kasance da yawa daga cikin mutane suna rafkanuwa daga wannan watan ana wasa da wannan watan wani wata ne wannan shine watan sha'ban wata ne wanda zaka same shi tsakanin watan rajab da kuma watan watan ramadan to shi yasa zaka ga akwai karantarwa shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bantatta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta a cikin wannan wata na ramadan wata na sha'ban kamar yadda zaka ga cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa tabbas lalle ya kasance a gare ku shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku samu abun koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kyakkyawa ne amma sai Allah maɗaukin sarki ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga duk mutumin da yake so ya samu rahamar Allah maɗaukakin sarki ga kuma duk mutumin da yake so a ranar tashi alkiyama ya samu rabauta duk wanda yake son wannan abubuwa guda biyu shine yayi aiki dan Allah ya samu rahamar Allah sannan kuma a ranar tashi alkiyama ya wanye lafiya ya samu tsira a gaban Allah maɗaukin sarki to sai Allah yake ce mana ashe abun koyi mai kyau yana ga manzon Allah sallallahu in dai kana son wannan abubuwan to ka dibi yaya manzon Allah sallallahu ya kasance a rayuwar shi sai kai ma kai kokarin koyi da wannan saboda a ranar tashin alkiyama ka rabauta to yaya ne ne micece shiryewar manzon Allah sallallahu a cikin wannan wata na Sha'ban abu na farko daga ciki shine yawan azumi a cikin wannan wata kamar yadda aka samu Aisha radiyallahu anha take faɗa take cewa ta gaya wa manzon Allah sallallahu take cewa bata taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin wata cikakke tun farkon wata har ƙarshe sai watan ramadan ta ce amma kuma ba ta taɓa ga manzan Allah sasun yana yawaita yin azumi a cikin wani wata yana yawaita yin azumin ba duka azumin yake ba amma yana yawaita yin shi ta ce kamar watan sha'ban saboda haka manzan Allah sasun a watan sha'ban yana yin azumi mai yawa zaka ga ya ɗauki kwanaki masu tsawo yana azumi a cikinsa har zaka ga hadisi wanda ummu salama ita kuma take cewa cewa manzo Allah sallallahu ya kasance yana yin azumin sha'aban da yawa kai ka ce sai yayi azumin duka sai ya bar kaɗan. kai sai ta ce bal yana ma azumta watan gabaki daya to anan akwai abin da ake ce ma hada nasoshi idan aka hada wannan hadisin na farko da wannan hadisi na biyu a zahiri zaka kamar suna cin karo da juna domin Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan Ramadan kadai yake mi yake yi cikakke tun harkon wata har ƙarshe watan sha'ban kuma yana yawaita yi amma sai ga wannan hadisi na ummu salama ita kuma tana cewa manzo Allah sallallahu yana yawan azumi a cikin watan sha'ban sai ta ce kai balma yana azumta watan gabaki daya to idan aka hada su za a ga mafita a ciki shine abinda malamai suka ce shine zaka ga cewa manzo Allah sallallahu yana yawaita yin azumi a watan sha'ban kai ka ce sai ya azumci watan duka sai kaga kwana ɗaya ne bai azumta ba duk wanda ya azumin kwana 28 bai yi azumin wata guda ba duk wanda ya azumin kwana 27 bai yi azumin wata guda ba bal sai idan ka yi azumin kwana 29 in watan kwana 29 ya mutu in kuma watan kwana 30 ya mutu sai ka yi azumi 30 ne yake nuna kayi mi kayi azumi na wata guda to wannan idan ka hada sai kaga cewa sai malamai suka ce abin da yasa wasu daga cikin sahabbai har ma ita ummu salama take ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin sha'ban duka saboda yawan azumin da yake a cikin wannan wata sai ya dauki tsawon lokaci kai sai kai tunanin kamar duka watan ne ya azumi shi kuma ba duka ne ba watakila ya aje so daya ko kuma rana biyu to wannan shine idan aka hada hadisan sai ka rubuta karo da juna ba domin idan ka koma farkon hadisin ummu salama ita kanta cewa ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwanaki masu yawa a cikin mi a cikin watan sha'ban bal daga karshe sai ta ce kai yana ma azumtar watan gabaki daya to kaga in ka hada hadisan guda biyu zaka samu mafita a ciki shi yasa zaka ga malamai sun ce sai mutane su yi tsammanin manzo Allah yana azumtar watan ne gabaki daya alhali ba haka ne ba kamar yanda wannan haka ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin sharhin fathul bari a cikin littafinsa na fathul bari da yayi kuma yace wannan magana ita ce mafi inganci ya ku yan uwa mu sani cewa lalle watan sha'ban a cikin shi ne Allah maɗaukin sarki yake ake ɗaukaka ayyukan bayi na shekara domin a duk sati akwai lokacin da akwai ranar da ake ɗaukaka ayyukan bayi na sati haka zalika a duk shekara a cikin watan sha'abani ne ake ɗaukaka ayyukan bayi na shekara shi yasa za ka ga manzo Allah sallallahu yana cewa an tambaye shi akan azumi da yake ranar litinin da ranar alhamis manzo Allah ya ce azumin litinin ina yin shi ne saboda a ranar litinin aka haife ni to sai nake yin wannan azumin sai ya ce amma shi ko azumin alhamis ina yin wannan azumin ne saboda a rana ake ɗaukaka ayyukan bayi na duk sati ni kuma ina so a ɗaukaka ayyukana na sati ya zamanto ƙarshen satin azumi ne a sama-sama saboda haka ne nake wannan azumin to kaga kamar yadda a duk sati ake ɗaukaka ayyukan bayi na sati haka a duk shekara ake ɗaukaka ayyukan bayi da suka aikata a shekara shine a cikin wannan wata na sha'ban wanda kuma ya kasance a cikin wannan watan ne ya kamata bayin Allah maɗaukakin sarki su ƙara samun kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin mi ta hanyar yin azumi ta hanyar yin abin da ya shahi ayyukan kirki ayyukan ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma su samu kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin sadakoki da wasu abubuwa makamantan haka shi yasa Usama bin Zaid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima araka tasumu min sha'ban ma la tasumu min ghairi yace ya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda menene nike ganin ka kana yin azumi a sha'ban mai yawa azumin da ban ganin ka kana yi a sauran watanni wanda ba sha'ban ba saboda mi ya manzo Allah sallallahu alaihi kake haka sai manzo Allah sallallahu alaihi yace da shi zalika shahrun ai wannan wata na sha'ban wata ne wanda yaghfulun nasu anhu wata ne wanda mutane suke samun kasala game da wannan suke rafkanuwa game da wannan watan ba su daukan shi wani wata ne mai muhimmanci me yasa saboda kawai suna ganin wata ne wanda ya zo domin wata ne ya zo tsakanin rajab da sha'ban ya zo tsakanin rajab da ramadan shi sha'ban kenan me yasa to mutane suke daukan ba su daukan wannan wata da muhimmanci saboda ya zo tsakankanin watanni guda biyu masu mi masu muhimmanci a addinin musulunci watan rajab watan rajab wata ne guda daga cikin watanni guda hudu wanda ake kiransu da ashhurul hurum watanni masu alfarma wanda manzon Allah sallallahu alaihi kai Allah da kansa yace kada a yi zalunci a ciki duk wanda ya yi laifi a ciki to za a lullumka mishi zunubi a cikin wannan watan me yasa saboda wata ne mai girma to larabawa sun kasance suna girmama wannan wata na rajab tun kafin musulunci ya zo sannan da musulunci ya zo kuma sai Allah maɗaukin sarki ya girmama ya ƙarfafa wannan alhurmar ta wannan wata na rajab da sunan cewa wata ne wanda bai kamata a zalunci kowa a cikin shi ba wata ne da bai kamata a yi zalunci a cikin shi ba ba wai ana magana akan shi kaɗai ne ya kamata ka a yi zalunci a cikin shi ba a'a ana magana akan duk watannin da suke guda goma sha ɗaya bayan shi su ma haramun ne a yi zalunci a ciki amma yin zalunci a cikin watan rajab zunubi ne mai girma wanda ya fi sauran watannin shine abin da ake nufi to Allah maɗaukin sarki sai ya ce kada a zalunci kowa a cikin wannan watan rajab kaga da musulunci ya zo sai ya ƙarfafa wannan alhurmar ta wannan wata to saboda wannan girman na wannan wata sai zamanto in ya wuce mutane suna gafala da shi shi wannan wata na sha'aban kenan sai kuma watan ramadan shi kuma watan ramadan wata ne mai girma zaka ga Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin shi ma aka sabkar da alkur'ani domin wahayi na farko a cikin watan ramadan ne yazo kamar yanda hadisi ko asar ya tabbatar da haka zaka ga Allah da kanshi yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan a cikin shi ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da alkur'ani zaka kuma ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka sabkar da shi a cikin daren lailatul qadr mu dukan mu nan kuma mun mun san cewa ba a samun daren lailatul qadri a sauran watanni sai a wani wata sai a watan ramadan to saboda watan ramadan wata ne na alqur'ani da ake yawan karatun alqur'ani ake yawan yin ibada musamman qiyamul laili musamman ziyara musamman karanta alqur'ani da qiyamul laili da wasu abubuwa makamantan haka sai ya zamanto shi sha'aban da ya zo tsakankanin ramadan da rajab sai ya zamanto mutane suna wasa da shi alhali shi ma wata ne mai girma to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi abu na farko dalilin da yasa nike yawaita yin azumi a wannan wata na sha'aban shine saboda mutane suna rafkanuwa da game da wannan watan ba su samu su dauke shi da muhimmanci domin wata ne wanda ya zo tsakanin rajab da ramadan sannan kuma sai manzo Allah ya ce wa huwa shahrun shi wannan wata na sha'ban wata ne wanda turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi na duk shekara da suke yi a cikin sha'ban ake ɗaukaka wannan ayyuka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa uhibbu an yurfa amali to sai na so nake son in yi a ɗaukaka ayyuka na da ni a shekara wa ana ana sa'im ni ina mai azumi wannan wanda hadisi ne wanda imamu tirmidhi da imamu nasa'i suka fitar da shi kaga wannan a takaice zai nuna mana sababin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi yake yawaita azumi a wannan wata na sha'ban shine abubuwa guda biyu abu na farko kamar yadda muka faɗi shine a cikin wannan watan ake ɗaukaka mi ayyukan bayi zuwa ga mi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa an ya kasance haka dalilin ɗaukaka ayyukan bayi zuwa sama na wannan wata da ake a wannan wata na sha'ban dalilin sane manzon Allah sallallahu alaihi yake mi yake yawaita azumi a ciki to ina ga mu wa'inda ba manzon Allah sallallahu alaihi ba bancin manzon Allah sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki da kanshi yace ya gafarta mishi duk abin da yayi da duk abin da ya yi a baya ya huce da duk abin da ma zai yi a nan gaba Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi amma manzan Allah yake yawaita azumi balbancin yawaita azumin kuma manzan Allah yana dagewa da mi da abin da ya shahi na filfilu ƙiyamun laili shi yasa za ka ga manzan Allah sallallahu ya kasance yana yin ƙiyamun laili har sai kafafun shi suna kumbura shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa ya manzan Allah sallallahu me yasa kake yin wannan qiyamul lailin har kafafuwanka suna ciwo alhali kuma wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar haqiqa kuma tabbas Allah ya riga da ya gafarta maka duk zunubin da kai a baya kai in ma za ka yi zunubin bal ma manzo Allah sa san ba zunubi yayi ba wai wannan ana faɗi ne dan a shajja'a mu a samu mu muga to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haka yana yin wannan abin ballantana mu wa'inda bamu da tabbacin ma da wai shin wai aljanna za mu samu ko ba za mu samu aljanna ba manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce ya gafarta mishi duk abin da in ma zai yi wani abu a gaba wanda ba zai ma yi ba Allah ya ce na gafarta maka amma me yasa kake haka ka diba ka ga amsar da manzon Allah sallallahu alaihi ya bai wa Aisha radiyallahu anha sai manzon Allah ya ce mata afala akunu abdan shakura shin yake Aisha ba zan kasance bawa mai gode ma ubangijinsa ba wai ibadan nan da manzon Allah sallallahu alaihi yake har wai ana ga cewa jikin shi yana yin ciwo yana tsayuwa mai tsaho kafa shi tana ciwo saboda sallah wai wannan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi yace ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yin ta ne dan in gode ma Allah akan abin da ya mini ya yi mini ni'ima ta musulunci ya yi mini ni'ima ta kaza ya yi mini ni'ima ta kaza ya yi mini ni'ima ta kaza ina yi ne don in gode wa manzo Allah sallallahu wace irin ni'ima ce Allah bai muna a yanzu ba zaka ga mutum Allah ya mishi ni'ima ta gani kadai wannan idan ganin kadai da muke babban ni'ima ce da Allah madaukin sarki ya mana zaka ga wani baya gani baya bambance tsakanin duhu da haske shi baya ganin komi face duhu amma Allah ya fifita kai maka wannan amma ba za ka iya gode mishi ba gode ma Allah maɗaukin sarki ba kawai ka hito ka ce alhamdulillah na gode da baki bane ba a'a ba shi kadai ake so ba tabbas ana so ka faɗi da baki na gode ma Allah amma kuma a ga a aikace ayyukanka suna nuna ka gode ma Allah kana yin abin da Allah maɗaukin sarki ya ce to kaga manzo Allah sallallahu alaihi yana yawaita azumi ne dan mi saboda yace a wannan watan ake ɗaukaka ayyukan bayi anan zamu gane cewa zan kawo ta kisar wani bawan Allah akwai ni'ima babba mai girma wadda mutane muke wasa da ita ita ce ni'imar lumfashi da muke yi akwai wani bawan Allah wanda mai kuɗi ne ya kasance sai shan iska wajen shakar iska sai ya samu matsala baya iya shakar iska baya iya lunwashi da kyau sai ya tayi likita yana zuwa da aka auna sai aka ga cewa sai an sanya mishi oxygen to da aka ambata mishi kudin da zai ringa biya per hour domin a awa ne ake biya da aka gaya mishi kudin kawai sai wannan bawan Allah ya hushe da kuka wannan likitan ya ce lafiya me yasa kake kuka sai ya ce wai ba ina yin kuka ba ne don ban da kuɗin da zan biya ina da kuɗin da zan biya in ma nan da shekara nawa ne ya ce amma ina tuna baya ne wannan iskar da nake shaƙa na yi ta shaƙanta a banza Allah yana bani ita ya mini wannan ni'imar ta ina shaƙarta da kyau amma ban tsaya na ɗauke ta a matsayin wani abu mai muhimmanci ba sai yanzu wai ba wai bai da kuɗin da zai biya bane ba a'a yana ganin cewa wai iskan nan yanzu dan zai samu ya dan shaƙe ta da kyau sai ya biya kimanin wannan kuɗin ashe abu ne mai girma amma zaka muna wasa da irin wannan ni'imomin to wannan ba ita kadai ce ni'imar da Allah ya mana ba akwai ni'ima mai girma kuma wadda Allah baya ma kowa sai wanda yake so ita ce ni'ima ta musulunci duk wanda ka ganshi Allah ya azurci cewa yana cikin musulmi to wannan ni'ima ce mai girma da Allah ya mishi Allah yana son shi ne sai dai in shi ne yake yin abin da ya kamata to duk irin wannan ni'imomin da Allah ya mana amma ba mu gode mishi kadiba ka ga manzo Allah sallallahu abin da ya gaya ma Aisha cewa ina yin ibada ne mai tsaho ina yin yawaita ibada ne kawai dan in gode ma Allah ashe ko mu ne ya kamata mu yi wannan to kaga ko ashe mu ne ya kamata mu tsaya mu yawaita azumi a wannan wata na Sha'ban kada mu tsaya muna ta wasa domin mutane sun dauka wannan wata kawai wata ne wanda za a zo ana shirye-shiryen Ramadan idan aka ce shirye-shiryen Ramadan a nan a irin abin da mutane muke ɗauka shine a tsaya a nemi za ka ga masu kuɗi 'yan kasuwa suna zuwa suna sayan abu su yi stoken shi su aje shi saboda in Ramadan ya zo a yi mi a huddo a ringa saidawa da tsada wannan duk ba shine shiri ba za ka wani shi ko ya ga cewa yanzu abu kaza arha gare shi ya je ya sayo ya tattara kahin Ramadan ya zo duk wannan abu dai da ya kamata a yi amma abin da ya kamata shine ka koya ma kan kanka yin ibada mai kyau tun kafin ramadan kin ya zo domin in ramadan ya zo in baka saba ba yanzu in ramadan ya zo sai ka sha wahala amma in ka saba duk abin da ka saba yin shi da ramadan ya zo ba za ka sha wahala ba duk wanda ya saba azumi kafin ramadan to da ramadan ya zo ba zai sha wahala ba duk wanda ya saba qiyamul layli kafin ramadan da ramadan ya zo ba zai sha wahala ba to abin da ya kamata mu yi kenan amma mu mun fi damuwa da bangaren mu na hissi bangaren jiki ya za a yi mu ci abu mai dadi ya za a yi mu yi kaza ba mu kula da bangaren mu na ma'anawiyya shine bangaren abin da ya shahi ruhi ranmu domin mutum rayuwa biyu gare shi akwai jiki biyu gare shi akwai jiki wanda muke gani wannan shine hissi akwai ma'anawi wanda shine ruhi dole sai ka kula da su baki daya ka kula da jikinka kuma ka kula da ranka ranka shi kuma wajen kula da shi shine kai abin da Allah madaukakin sarki ya wadi to kaga wannan shine abu na farko sababin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake yawaita azumi a watan Sha'ban sababi na biyu shine mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane suna gafala game da wannan game da yin ayyukan kirki a cikin watan sha'ban ba a yin qiyamul layli ba a yin azumi ba a yin kaza ba a yin kaza mutane kawai ana holewa ana ho, ho, ana cewa ai watan azumi sura kwana kaza sura kwana kaza alhali kuma ba abin da kake a'a abin da ake so shine ka mai da hankali ka zage damtse ka yi abin da ya kamata a cikin wannan wata nami na sha'ban shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yana yawaita azumin ne abu na biyu yace saboda mi saboda wannan mutane suna gafala to a lokacin da mutane suke gafala game da ibada game da aikin kirki kuma a wannan lokacin ibada ta fi lada ibada ta fi zamantawa mai kima saboda abubuwa kamar haka abu na farko shine shi wannan wata wannan lokacin da mutane suke gafaluwa game da aikin kirki abu na harko shine yana baka damar ka kadaita kai kadai kake yin wata ibada domin kowa yana ce yana harkokin shi kai kuma ka zo kana azumi ba ma wanda ya san kana azumi kaga ka keɓanta game da yin wani aiki wanda kuma wannan aikin zai sabbaba maka ka yi wannan abun don Allah domin duk wani abu wanda ya zamanto kai kadai kake banta da shi ba ma wanda ya san kana yin shi to zaka ga zaka yi shi ne don Allah kamar azumi ba wanda in ba an zo wajen da aka zauna da mutane ba ma aka kawo abinci ko ruwa ba wanda zai iya gane wai kana azumi ko baka azumi za ka shiga cikin mutane ku yi mu'amala da su ba wanda zai gane kaga wannan yana iya sawa ka yi aiki don Allah shi kadai ba ka yi don wani ba abu na biyu shine kuma shi wannan lokacin da ake samu mutane suna rafkana game da yin aikin kirki game da yin ibada abu ne wanda zai sabbaba maka ka samu kusanci game da Allah maɗaukakin sarki domin za ka ringa yin ibadu a lokacin da wasu sun yi nisa ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa za ka ga akwai hadithi ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane guda bakwai wanda a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sanya su ƙarƙashin inuwa al'arshin shi a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar to daga ciki akwai mutum guda bakwai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga ciki akwai rajulun wani mutum ne wanda yake ambatan Allah maɗaukin sarki ko ya tuno da Allah ya ke ambatan Allah a keɓance ba tare da mutane sun sani ba kaga kamar irin wannan wata mutane suna ta wasa da shi kai kuma ka keɓance game da ambatan Allah ka tashi da daddare wasu suna kwana lokacin da wasu suke shan ruwa suna hole wasu da rana kai kuma ka ringa azumi lokacin da wasu suke rowa kai kuma ka ringa sadaka a wannan lokacin ibada tana da falala game da jikinka karan kanshi sannan kuma tana da falala game da ladan da zaka samu lada ne wanda yake mai girma to kaga manzo Allah sallallahu alaihi yace kuma daga cikin mutum bakwai kin nan akwai wanda shi ko mutum ne wanda yayi sadaka ya yi sadaka amma da ya yi sadaka har sai da hannun shi na hagu bai ma san abin da hannun shi na dama ya bada na sadaka ba ma'ana wannan kinaya ce ake akan sadaka ce a ɓoye ba irin sadakar da wasu daga cikin mu suke yi ba wani yana yin sadaka ne dan a ce wane yana sadaka musamman in mai kuɗi ne dan a ce wane mai kuɗi ne ai yana yin sadaka mutane su ringa waɗi wannan ba shine abin da aka fi so ba abin da aka fi so shine kai a ɓoye wace irin sadaka ce wadda za ka yi wadda munzan Allah sasa yake nufin hannunka na hagun bai ma san abin da hannunka na dama ya bada ba wataƙila kai kanka baka san abin da ka bada ba kenan kawai ka sanya hannunka cikin aljihu ko kuma ka ɗauko ka bada ne to irin wannan sadakar manzan Allah sasa ya ce duk wanda yake irin wannan a ranar tashin alkiyama Allah zai sanya shi a kalkashin inuwa al'arshin shi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar to kaga haka ne ya kamata mu kasance muna yawaita yin azumi a daidai lokacin da mutane ba su yi muna yawaita yin nafila qiyamul layl a duk lokacin da mutane suna can suna kwana abin da ya kamata kenan suna can suna barci abu na uku daga ciki shine wannan lokacin na da yake zamantawa mutane suna rabkanuwa da ibada yana zamantawa dama ce da Allah maɗaukin sarki yake girmama mutum ladan shi zaka ga Allah ya girmama maka lada domin zaka yi dan shi ba dan wani ba abu na hudu kuma zai zamanto shi wannan aikin da kake kana amfani da wannan lokacin da mutane suke rafkanuwa zai zamanto yana kare ka daga bala'i da zai haɗo maka kenan tana yiwa wani bala'i zai same ka sai Allah maɗaukin sarki ya kare ka saboda wannan to ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa lalle magabata mutanen kwarai salafus salih su bu su ɗauki watan sha shaban wata ne na hutu ba ko wata na kasala na samun kasala a'a su sun ɗauki wannan watan na shaban wata ne wanda zai taimaka musu su samu lahiyar jikinsu sannan kuma su shirya mai yin ibada mai kyau a watan ramadan ba sai in ramadan ya zo ba domin duk abin da yake da muhimmanci ba sai in lokacin shi ya zo ake shiryawa ba kan mu tafi nesa mu ɗauki waɗanda suke examen examen breve ko kuma back za ka ga tun daga lokacin da aka fara kur za ka ga ana zuwa an ware lokacin da ake exercise musamman waɗanda suke seri scientific waɗanda suke seri literaire su ma za ka ga suna mi suna abin da ya shahi exercise ɓangaren abin da ya shahi matiyar literaire su wani faransai da sauransu da filozofi za ka suna exercise ana shirya ma wannan ranar da za a yi kwana uku ko kwana hudu ko sati guda a yi examen sai sun yi wata shidda wata biyar wata bakwai suna shiri me yasa saboda kawai kwana uku kwana hudu to wannan wata guda ne za a yi ibada a cikin shi kuma ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki yake ba da lada mai girma a ciki to ashe kwa kamata ya yi maɗauki lokacinmu wajen shirya ma wannan ibadar ba wai sai in lokacin ya zo mu tarki shiri ba shi yasa za ka ga an zo ana kiyamun laili ko ana tarawihi asham sai ka ga wani yana cewa wannan masallacin jimawa suke a sallah ya kamata a ringa ragewa kaza kaza da sauransu wannan bai kamata baka samu ka shirya ba tun kafin ramadan ya zo shi yasa shi yasa za ka ga kana irin wannan maganganun shi yasa mu kiyaye wannan wannan shi yasa suke cewa su salaf daga cikinsu suke cewa watan sha'ban wata ne na alkur'ani wai me yasa saboda su suna ɗauko alkur'ani su buɗe su yi ta karantawa su ɗauki tsawon lokaci suna karatun alkur'ani a ciki dalilin da yasa suke waɗi kenan kai hatta kai ga ɗaya daga cikinsu yake cewa tahiru qulubakum fi sha'ban yace ku tsarkake zukatanku zuciyoyinku su zamanto sun tsarkaka daga shirka daga bid'a daga yin wasu abubuwa na shagala daga fala ku tsarkake zuciyoyinku a cikin cikin watan sha'aban ta yaya ta hanyar yin ibada ta hanyar yin azumi ta hanyar yin sadaka ta hanyar yin kaza ta haka nan ne za ku tsarkake zukatanku ya ce don saboda litadkhulu ramadan wa antum athar don ku shiga ramadan watan ramadan ku kuna masu tsarkakakken zukata zukatanku sun zamanto tsarkakakku ku zamanto kuna yawaita aikin kirki a ciki don saboda zuciyoyinku su zakaka kai har ma wani da ake ce mishi abubakar albalhi albalhiyu yake cewa ni yake cewa shi watan rajab da ya huce wancan wata ya ce wata ne da ake shifka ko kuma da ake tsiro ake shifka ake dasa ice ko watan da ake shifka ko watan da ake dasa ice ya ce shi watan rajab kamar ka zo ka shifka ice ne ko ka shifka ice ko kuma ka dasa ice ya ce wa shaharu sha'aban shi kuma watan sha'aban ya ce kamar wanda ya zo ne bayan ya dasa itacen nan ko ya shibka shibkar nan ya zo ya ringa shayar da ita kullum yana kula da ita yana zuba mishi ruwa da saye da murece yana a roza yana ba shi ruwa ya ce amma kuma wa shaharu ramadan ya ce shi kuma watan ramadan ya ce shaharul hasad ya ce wata ne wanda ake girban abin da aka yi a baya wai anan shi yana so ya nuna maka cewa bari mu ƙara magana magana shi yace falam faman lam yazra wa yaghrus fi rajab yace wanda bai zo ya shibka ba ko ya dasa icce a watan rajab kuma bai zo ya shayar da wannan iccen a watan sha'ban ba yace ta yane ne zai samu itacen nan ya ci a ramadan ba zai samu ba wai ma'ana abin da yake so ya nuna mana anan shine watan ramadan ba shine watan da ya kamata a sha wahala wajen shiryawa ba yace shi shirin wahalar ana yin ta ne a baya tun daga watan rajab zaka shirya mishi sannan kuma a watan sha'ban ka ƙara zage damtse saboda in ka zo watan ramadan abin zai zamanto mai sauki wai ba ma icce wanda za ka samu itacen shi ka ci ba ko icce wanda zai hito ne ya ɗauko ya ka samu inuwa kaga lokacin da ka shifka shi akwai wahala domin sai ka kula da shi ka zo kana bashi ruwa an baka bashi ruwa zai mutu sai kana kula da shi kana bashi ruwa yana girma har zai girma sai ya zamanto yanzu ya yi hure hure ya hito ka samu inuwar da zaka ringa zuwa karkashin ta kana hutawa kana samun iska kana jin daɗi a jikinka to shine yake cewa watan ramadan shi wata ne wanda wannan wata na rajab da na sha'ban su ne suke taimaka maka dan ka huta a ramadan to abin da ya kamata mu yi kenan kai har ma iya daga cikin mafi mashhuri mafi magana su mai muhimmanci da aka sani daga cikin magabata shine suna cewa la ramadana liman la sha'bana lahu babu ramadan ma'ana ba za ka samu ramadan mai kyau ba in dai baka samu sha'ban mai kyau ba ma'ana suka ce shine annahu la yantafi'u bi ramadana tamamal intifa mutum ba zai zamanto ya amfani da watan ramadan ba amfanuwa cikakka ya ce har sai idan ka amfanu da watan sha'ban ka shirya mushi da kyau sai idan ka shirya tun a sha'ban da kyau ne za ka samu ramadan ka amfanu mai kyau ka zamanto ka amfani da wannan ramadan kin to ya muke a yau za ka ga mutanen mu sai a hankali a yanzu mu barci muke kwana muke a'a surutan mu muke muna zuwa muna jin daɗin mu muna kaza ba ma tsaya mu yi abin da ya kamata a cikin watan sha'ban Ramadan alhali wannan abu ne wanda bai kamata ba ya koyan wa musulmi mu zamanto muna kiyaye irin wannan abubuwan domin mu samu Ramadan mai inganci bal kuma su salaf sun kasance suna yin addu'a idan wannan wata ya zo suna cewa ya Allah Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka isar da mu ka nuna mana watan Ramadan sannan kuma ka ba mu ikon yin aiki a cikin wannan wata na Ramadan haka suke suna addu'o'i Allah madaukin sarki ya kai su wannan watan bal har ya zo a asar cewa ma suna daukan wata shidda kafin Ramadan ya ya shigo suna addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka gwada mana watan Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan wai ba wai dan su je suna yin kwana a cikin watan Ramadan ba ba dan su je suna su samu lokacin kallon seri domin wasu su a watan Ramadan lokaci ne da suke warewa saboda kallon seri seri wani iya nan iya tanadin seri wai in Ramadan ya zo zai cika dare yana kallo saboda da sahi da an yi sallah asuba ya kwanta ya kwana in ma yayi sallah asuba kin wannan ba daidai ne ba su suna yin addu'an ne Allah ya kai su ramadana don su yi aikin kirki su zamanto suna ƙara ƙarfin gwiwa don su samu lada a wajen Allah maɗaukin sarki shi yasa ƴan uwa mu zamanto muna masu koyi da irin wannan mutanen Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم أنجي جنود دولتنا اللهم أنجي جنود دولتنا اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن شر الأشرار ونك ونفاق المنافقين يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان بالإيمان وأعنا على صيامه وقيامه واغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا من الحقد والحسد إن الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله